الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar godiya da ya sake sada mu a wannan yammaci na ranar talata domin ci gaba da shirinmu na addinin nasiha addini nasiha ne wanda muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar cikin abin da zamu haɗi wanda ke na daidai ne Allah ba mu ikon aiki wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wanda ke na hani ne kuma Allah ya sa mu hannu da fatan Allah albarkace mu gaba daya a wannan kafa mai albarka RTN Zandar gidan radiyon jiha na jihar da magaram muna fata Allah subhanahu wataala ya albarkace mu gaba daya abinda zamu hadi na lada Allah ya tarayya da mu da su gaba daya kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da kuma ƴan uwa wanda suke sauraron mu yau muna 25 ne ga watan Zulqa'da hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda shine daidai da 12 ga watan 5 2026 wanda za mu ci gaba da karanta littafinmu mai albarka wanda muka karanta shi kusan sati uku ko hudu shine akhlaqun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama halayen manzon Allah tsiran Allah da amince da tabbata a gare shi fi sahih bukhari wa muslim wanda yake wallafan malami abdul mun'im al-hashimi Allah subhanahu wa ta'ala saka mashi alheri Allah kai mashi cikin mizani da mu da shi gaba daya sati wanda ya wuce yan wa masu daraja mun yi magana akan hakuri mun bayyana ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda suke nuna cewa bawa mai imani ya yi haƙuri saboda kamar yadda malam bahaushe ya ce haƙuri shine gishiri na zaman duniya to saboda haka kenan haƙuri babban abu ne to bayan haƙuri insha Allah akwai abin da zamu yi bayani akan shi shine alqaulul hasan magana wadda take ta gari kenan magana mai kyau magana wanda babu cutarwa kenan musulunci ya karantar da mu ko ya nuna mana yadda mutum zai tsara maganar da zai hudi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah subhanahu wataala ce babu wani ɗaya mai imani wanda zai magana sai ya zamanto akwai mala'iku masu rubutu kenan ka hudi alheri in ba za ka hudi alheri ba gara kai shiru in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka tsaya ka tattauna magana magana kamar zanen bunu ce ko kuma kamar kibiya ce idan ta huta ba ta komawa to ka tsaya ka yi nazari da kyau don haka kenan insha Allahu maganar mu ta yau magana mai kyau wa ri'ayatul haqqi ad-dayf wal jar da kuma kiyaye haƙƙi na wanda yake makwabci da kuma haƙƙi na wanda yake bako to amma dai da wuya lokaci ya bar mu kenan abinda muka samu za mu yi magana akan qaulul hasan kin idan Allah subhanahu wataala ya sare yan uwa masu daraja hadisai sun wuce ilga daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan wannan shine mala yace za ta hadi thalathiyatu arraya wannan abun guda uku magana mai kyau haƙin bako haƙin wanda yake makwabci yace wa ikramul jari fi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadisin manzo Allah Imam Bukhari ya hudo Imam Muslim ya rawaito fil adabi haythu yahussu ala khalq khulqin azim manzo Allah yana koya mana ko ko manzo Allah yana zaburar da mu akan halaye masu kyau na daga cikin halaye mai kyau magana mai kyau kiyaye haƙƙin makwabci kiyaye haƙƙin baƙo yace yattasilu bil lisani wal karam na farko yana da alaka da halshe magana na biyu kuma yana da alaka da karamci mutum ya zama to mutumin kirki a yaba shi a kowane lokaci yaban masu rabon mutane yakan iya zamanto yaban Allah subhanahu wataala yaban jama'a yana iya zamanto alheri kamar yadda hakan ya tabbata daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zamne wata gawa aka wuce da ita shine sai aka ce a ita wannan gawa ai masha Allah wannan mutumin kirki ne ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza shine manzo Allah ya ce wajabat kenan wannan abin da ya hudi kenan kusan haka nan ne abin da mutane yaban da suka mishi kenan kai kokari a mazinka na mai imani a ce halayenka duka masu kyau ne mutane su yabe ka wannan abu ne mai kyau sai aka wuce da wata gawa kuma ita kuma sai ake cewa ka wannan ai abubuwan da yake ba kyau ga girman kai ga rena mutane ga kaza da kaza sai manzo Allah ya ce wajabat shi ma wannan shaidar da aka mishi haka ne to iyazan billah to duk mutum mai karamci duk mutum mutumin Allah mutum mai imani wanda ke koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to lil tabbasa ba zai bari ba bata mishi suna wajen kasancewar a ce shi ba mutumin kirki bane musamman wajen magana da kuma makwabcin shi babu zaman lafiya ko kuma wani bako ya kawo ziyara ya ga abu ba kyau hadisin da zamu karanta shine hadisi na Abi Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه wannan shine hadisin da Imam Bukhari ya fito da shi a cikin Kitabul Adabi babu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu duk mai imani da Allah da ranar gobe kada ya cuci makwabcin shi hadisi na 672 wanda kuma Imam Muslim shi ma a cikin Kitabul Iman babul has alal ikramil jari babin da ya kulla mai kwadaitarwa akan girmama makwabci wa luzumus samti illa an khair kuma mutum ya lazamci shiru sai da alheri za ka hudu ya ce wa kaunu zalika kullum min al'imani duka wannan imani ne da wannan hadisi ne babba hadisi ne mai girman gaske sai mala ya ce wa hamiyatu hazal hadis mahimmancin wannan hadisi ja'at fi qawli ibn hajarin rahimahullah imam ibn hajar babban malami yake cewa a cikin sharhin da ma littafin imamu bukhari ya ce wa haza min jawami'il kalimi wannan yana daga cikin dunkulallun kalmomi masu ma'ana masu faɗi masu yawa don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wani hadisi yake cewa utitu jawami'il kalim an bani dunkulallun kalmomi to shine wannan yana tabbata na idan manzo Allah yayi magana guda to sai kaga masu sharhi suna ta sharhi suna ta sharhi a hadisi guda ko hadisi biyu za a iya buga littafi guda ko littafi biyu to wannan yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dunkulallun kalmomi to Imam Ibn Hajar yace wannan hadisi yana daga cikin su wa qad istamala alhadisu ala umurin salasin wannan hadisi ya kumshi abu uku tajma'u makarim alakhlaqi wanda dukanta idan muka kalle su halaye ne masu kyau alfiliya wal qawliya wanda yake na faɗa da kuma aiki kenan halayenka na magana a ga magana ka mai kyau ce halayenka na aiki tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da bako to sallallahu alaihi wasallama sai yake so ya samu hanya a wannan hadisi sai mala ya ce minal kamali min kamalil imani qaulul khairi was-samti amma siwa yana daga cikin imani mutum yayi hada hada ta mai kyau hada mai kyau hada ta alheri kuma kai shiru da abinda ba alheri bane kakkai magana ya husura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kwadaitar da mu fil hadisi a wannan hadisi ala a'zami khisalil khair akan mafi manya manyan abubuwa na alheri wa an fa'ul amalil birri da mafi amfanin ayyuka na biyayya ga Allah fa huwa yubayyinu lana manzo Allah yana bayyana mana annahu cewa man min kamalil imani wa tamamul islam yana daga cikin cikar imani da kuma cikan musulunci an yatakallama al muslimu fi shu'un allati ta'udu alayhi bin naf'i fi dunya huwa ukhrahu wannan yana karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutun zai magana to ka tsaya ka diba mai imani kakka sake kai magana sai ka tattauna ta wannan magana za ta janyo maka alheri na duniya ko kuma na lahira idan ba haka ba gara kai shiru ya ce wa min samma ta'udu ala nasi bil khairi was sa'ada kuma yanzu kai in ka diba eh wannan magana za ta janyo maka amfani kai karan kanka kai kadai to kuma sai kai tunanin yan uwanka musulmi to su ko yaya wannan magana da zaka faɗi za ta musu daɗi ko za ba ta musu daɗi ba za ta daidaita tsakanin wani da wani ko za ta ɓata duka wannan sai kai nazari to wannan halaye ne na gari halayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ko Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma su imani an sanya muku ko kuna da a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi kyakkyawa liman kana yu'minu billahi da duk wanda yake imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar gobe ashe hutulan mu madibin mu wanda zamu diba dan mu ga daidai ko kuskure shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu rika kamanta rayuwarmu da tashi mu rika daidaitawa muna aunawa wanda ya daidai mu rike shi da kyau wanda yake mara kyau ne lalle tabbas mu kokarin barin shi zamu samu alheri na duniya da lahira Imam Ahmad ya yi ruwaya a cikin musnad kinshi hadisin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik yake cewa annan anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu imanin mutum bai daidaituwa sai in zuciyar shi ta daidaitu akan kenan bin Allah da manzon shi wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanu kuma mutum zuciyar shi ba ta daidaituwa sai in halshen shi ya daidaitu kenan yanzu duk yanda zaka aikata duk abin da zaka yi to kai kokarin kiyaye halshe mi ka hadi mi ya fita daga bakinka miye na lada ko miye na zunubi alhaudu fi kalamin nasi sababu halaki malice kaga shi wannan harshe su da yawa yakan kai mutane ya baran su harshenka zai sa ka hudu ta magana wanda za ka hallaka nan duniya ka hallaka gobe kiyama malice kutsawa cikin maganganu ma'ana kenan wane ya yi kaza wance ta yi kaza wane ya ji kaza daga wani daga ina yake gashi nan dai ya ce to sababu halaya sababul halaki wannan shine sababin hallaka wa saunul lisani tariqun najati shi ko kiyaye halshe hanya ce ta mutun ya tsira wai ba kabar addini wanda Allah subhanahu wataala gafurur rahim ne zai iya maka gafara zai iya maka kaza ka dauki rayuwar duniya so nawa nawa mutun zai furta abu yayi ta nadama shekaru aru aru musamman abin da ya shahi haƙƙin wani abin da ya shahi mutuncin wani ko abin da ya shahi wata daraja ta su wani to sai ga mutum ya yi magana ya yi shekaru kullum ya tana kawai abin yana damun shi kai wani ma abin zai iya sanya mushi wata cuta ta zuciya wanda za ta kashe shi iya zambilla to kaga kenan shi wannan halshe sau da yawa sai mutum ya gan shi abu ne karami kawai an zamna a kowane lokaci ta ta haka ake magana mutum a fada ne a ina ne kamar kuna radio kamar shi kadai ne ba ka tsaya ka auna menene za ka faɗi ba ka tsaya ka auna idan ka faɗi menene zai zamanto mai amfani a kanka da kuma sauran musulmai musamman kuma mu da muke rayuwa a kasan mu ta masu imani kasan musulmai Nijar menene zan amfani mutane game da maganar ka kai ga kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya hore kawoyin yatsa labarai daban-daban tawasul ijtima'i abubuwa waɗanda suke na social media sai ka ga abu kaɗan ya yadu magana ƙararrama sai ta yi nesa magana ƙararrama sai ka ganta inda ba ka tsammani musamman mutanen da za su riƙa yin wani whatsapp ko su riƙa yin wani magana a tiktok ana yadawa sai mutum ya daga ganin kamar yana cikin ɗakin shi bai san ba cewa mutum miliyan ɗaya miliyan biyu mutanen duniya za su iya ganin shi daga baya sai ya yi nadama daga baya sai ya yi ta nadama abin da ya faɗi to kuma abin bai goguwa tun da wasu sun yi telechargen shi a salularsu ko ka goge yana nan ila qiyamus sa'a kaga wannan ba karamin hatsari bane to shi sa musulunci ya karantar da mu kare kai kare magana akan mutuncin wani kare magana game da wani kare cin mutunci kuma sai musulunci ya ɗauko wani ɗimbin lada ya ɗora ga mai sutura musulmi wanda zai ga ɗan uwanshi musulmi ko da mawai yayi ba wa irin na zato ba ko wani wawuya a wanda shi bai sani ba gaskiya ne ko ba gaskiya bane yake faɗi to wai in da gaske ne ma ɗan uwanka ya wani laifi mi musulunci ya koya mana sutura man satara musliman satarahu Allah yawmul qiyama duk wanda ya ma musulmi sutura Allah gobe kiyama zai mushi sutura Allah zai zo da bawa a wani kiyama a hilin kiyama manzo Allah yake cewa Allah zai ce mishi kai kaza ya ce eh ya Allah kai kaza kai kaza ai ta zana mishi mutun ne kuma mai banna a nan duniya yana sa ran cewa ho shi yau sai dai jahannama to shikenan sai Allah ya ce mishi kama bawa na wane sutura lokacin da ka ganshi a kaza ko lokacin da yayi kaza ko lokacin da ka ji labari kai ka boye labarin ka mishi sutura ya ce eh ya Allah ya ce to Allah zai ce yanda ka mishi sutura ni ma na maka sutura ka tai gidan aljanna ba karamin lada bane to amma yanzu mutum tunani yake ko kuma jira ma yake ya ji inda za a yi alheri dubu a yi alheri dubu nawa a yi gaskiya daban-daban magana ta albarka magana ta alheri ɗari za ga mutane babu ruwansu da ita amma inda za a yi ƙarya ɗaya ko wani zalunci ko a ci mutuncin wani so guda to shikenan sai a ɗauke ta ta yaɗawa mutum ya zama kamar kuda shi kuda shine bai waɗawa akan wani abu sai wani lalataccen abu to kyawun musulunci halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da addini ya karantar da mu so da yawa shine mukan yi nisa game da shi amma inda za a ce kowa daga cikin mu zai halintu ko kuma ya sanya halayen shi kamar irin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ko da rabi ko da ma bai ke ba tashabbahu in lam takunu mislahum a ce mu rika kamantawa mu rika daidaitawa to za mu samu albarka a cikin rayuwa to shine mala yace wala Allah qad marra bika qawlu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala yace kai mai imani tayu ka taba jin wannan hadisin ko kuma an taba karanta maka shi ko kuma kai mai karatu ne ka taba karantawa wani hadisi ne yace shine hadisin da manzo Allah yace min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyawun musulmcin mutum ya bar abin da babu shi a ciki ba harakarka ba ce ba labarinka ba ne ba kuma da kai ake magana ba shi sa musulunci ya hana ma idan mutum biyu suna magana ka zo ka saurara haramu ne a musulunci shi sa malamai kuma suka ce hatta wanda zai kiraya wani a salula ya sa min libir in dai ba ya gaya mishi ba wani eh to wannan magana da za mu yi da kai zan sa min libir kowa ya ji amma idan ba haka ba to cin amana ne na magana mutum yana tsammanin kai kaɗai kake jin shi ashe su kuma mutane sun kai biyar ko shidda ko bakwai to duk abin da babu ruwanka da shi to musulunci ya hana ka shiga cikin shi kuma idan muka diba za mu ga cewa akwai zaman lahiya a nan yanzu mutum da mutum idan suna magana da salula zai iya magana iri daban-daban kala-kala amma inda budewa zai a cikin mutane to za a samu matsaloli to saboda haka shi ko musulunci kullum yana so ya kare mana zaman lahiya musulunci kullum yana so ya kare mana mu zamna tare mai haƙuri musulunci kullum yana kare mana yan uwantaka ta musulunci wanda ta hayi yan uwantaka ta jini malai ce wal kalamu fi ma la ya'ani mutum ya magana cikin abin da babu ruwan shi kad yakunu sababan li ihbat al amali wal hirmani min al janna tana yawa fa aikin kai lalace inji malam malai ce kai tana yawa ma a haramta maka aljanna dalilin mi wani abu da kake ganin ɗan kaɗan shi ne ka shiga abin da babu ruwanka da shi ya ce fa'alal musulun ya wajaba ko kuma yana ga musulmi idza arada ya takallama in yaso ya magana an yufakkira qabla ya takallama kai tunani da abin da zaka faɗi fa in zahara lahu in ya bayyana a gare ka annama ya takallamu bihi khairun abinda zaka yi magana da shi alheri ne muhaqqaqun kuma ya tabbata yusabu alaihi takallama bihi in kai magana zaka samu lada to kai magana nasiha ne umarni ne zaka yi wani ne zai cutu ka ce mashi to kaza da kaza to kaga wannan dukan manganu ne masu kyau yace wa in zahara lahu annahu sharrun yusiru hu in ya bayyana magana da zaka yi sharri ne kuma zaka haɓaka sharri ko zaka tada wata fitina batilin kuma magana ba ta gaskiya ba ce yin shuruhu zai ma'ana yaɗa shi mala ya ce awiltabasa alaihi al'amuru falyum sik anil kalami kamala ce ba shari ba ko magana kaga biyu ga magana mai kyau magana ce ɗaya take da fasi biyu ko ko take da fuska guda biyu tana ta zama shari tana ta zama alheri mala ya ce barta kakka kakka hudi ya ce fa huwa khairu lahu aslam wannan shi maka alheri kuma ka haihuta daga cikin zargi لأنه محاسب على كل كلمة يتلفظ بها saboda shi musulmi duk magana da kai sai an maka muhasaba mana sai an maka hisabi fa in ma musabun aw muaqabun ko ka samu lada ko ka samu zunubi Allah subhanahu wa ta'ala ki ta ma yalfizu min qawlin shi mai imani bai magana illa ladayhi raqibun atid sai akwai mala'iku suna nan suna rubutu suna kusa da shi to kaga kenan ya kamata mu sama kanmu tsoron Allah ya kamata mu sama kanmu haƙuri ya kamata duk magana da za mu yi ƙoƙarin kiyaye lalle ta zamanto magana ce wadda take ta gari wanda za ta ji mana amfani Imam Bukhari ya yi ruwaya hadisi daga Abi Hurairah sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan wani bawa yana iya magana daga maganganu waɗanda yar Allah ya yarda da su shi kuma yana ganin magana karama ce yarfa'uhu Allah biha darajatin Allah zai daga darajar shi magana ce karama magana ce wanda kana ganin bata cancanci lada babba ba to sai Allah ya daga darajar kai baka lada babba to wannan gaba na farko kenan gaba na biyu innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhti Allah ta'ala la yulqi laha balun yahwi biha fi jahannama shi ko na biyun kalma ce karama yana ganin ta bata kai ta sa shi wuta to sai ta kai shi wuta iyazan billah kenan wanda hannunka mai sanda ne ga duk mai imani ka yi nazari ka nura mi za ka hudi mi zai hudu daga bakinka mallace wani zukur hadis mu'az ya kamata anan mutuna hadisin sahabin manzalla mu'az radiyallahu ta'ala anhu wanda manzalla yake cewa wa hal yakubbu nasu ala manakhirihim fi nari fi nari illa hasa'ida alsinatihim shin me yake sa mutane a kihar da su a cikin wuta a kan hancinsu sai abin da halshensu ya aikata kaga wannan halshe ba karamin hatsari ba ne shi yasa manzalla wani hadisi ya ce wa zai lamunce mini abu biyu in lamunce mishi aljanna sai kama halshe manzalla ya ce kufa alaika haza ka rike halshenka kakka hodi sai alheri ne kakka hodi sai in daidai ne kakka hodi duk magana da zaka faɗi to ka tabbatar da cewa magana ce ta kirki abu na biyu ya ce wanda ya kare farjin shi kenan babu aiki aikata aiki na zina to aljanna za ta zamanto makomar shi dalilin ya kiyaye magana shi kuma kada mu rena wannan hadisi na nuna mana kada mu rena magana kakka rena magana da zaka hudu za ta iya kai ka tabaro ka Allah ya kare mu akwai ladabin magana musulunci ya kalantar da mu ladabi na magana ladabuka wanda suke masu yawa daga cikin su akwai hirsul muslimu ala ya takallama fima fihi nafa' cikin ladabin magana malon musulunci suka ce ka yi ƙoƙarin duk magana da za ka yi zamanto magana mai amfani ce wayan suka an kalamil muharram kakkai magana ta haramu fi ayi halimin ahwal ta kowane bangare wallazina hum anil lagwi mu'ridun Allah ya ce kaga su masu imani su ne game da yashashiyan magana suna kau da kai kai magana mai kyau kai magana mai daɗi kai magana mai burgewa mai amfani magana ta shari ka rihe ta duk yadda take ladabi na biyu adamul iksari min al-kalam mubah to shi kanshi magana mai kyau ba a so kuma a yawaita shi to wannan shine babban magana magana ce mai kyau magana ce ta Allah magana ce wanda babu shari a ciki magana ne wanda babu shiga haƙin wani to ita karan kanta ba a so ka yawaita ta to ina ga ka yawaita ƙarya ya zambillah ka yawaita magana wanda bata dace ba ka yawaita magana wanda za ta ci mutuncin wani magana gaskiya ma malamai suka ce ladabi na biyu na magana kakka yawaita magana kullum ya zamanto bakinka arhe yake in ka yi magana sai in bukata wani mi ka gani sai ka ce kaza ne wani mi ya shawararka li'annahu yace qadi yajru ila al-muharrami aw al-makruh yawan magana zai iya sa mutum ya koma magana ko kuma ya fada magana ta haramu ta jashi zuwa ga magana wanda za ta kawo hushin Allah ba a san yawan magana wani bin umar sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umar yake cewa anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuksiru al-kalama bighairi dhikrillah fa inna kathrata al-kalami bighairi dhikrillah ta'ala qaswatan lil-qalb ya manzo Allah yace kada ku yawaita magana ba tare da zikirin Allah ba yawaita magana ba tare da zikirin Allah ba yana kawo ƙeƙashewar zuciya kenan duk wanda zuciyar shi ta ƙeƙashe to kaga shine za ta zamanto zuciya kamar irin wanda Allah ya zarga na Yahudawa wanda kenan wa'azi bai shiga qasat qulubuhum fa hiya kal hijaratu aw ashaddu qaswa Allah sai yace zukatan sun bushe ko sun ƙeƙashe kamar dutse kenan su kai musulmi ne kai mai imani ne ana maka wa'azi ana maka nasiha to amma Allah ya kiyaye zuciyarka ta kekashe ashe wa'azin baya shiga kama ana so a ba itaciya ruwa ne to kuma ruwan baya amfani ya zabilla me yake kawo wannan yawan magana wai yawan magana ba tare da zikirin Allah ba ko da magana ta kirki ce ita magana da marasa kirki ba da ita ake ba ita wannan kwata-kwata bai dace ba mai imani ya ci gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sai ke cewa inna ab'adan nasi min Allah ya qalbil qasi wanda yayi nisa da Allah da rahama Allah da jin kan Allah shine zuciya ke kashashiya bushashiya Allah bai mata rahama Aulad Umar dan Khattab yake cewa man kasura kalamuhu kasura saqatu duk mutumin da yayi magana to sai yayi kuskure wa man kasura saqatuhu kasura zunubu to duk mutumin da kuma kuskuren shi yawa to zai yi zunubi zunubin shi zai yawa waman kasurat zunubuhu wanda kuma zunubin shi yawa kanatin naru aula minhu wuta za ta zai shiga iya zambilla Allah kare mu yawan magana bai da kyau baya daga cikin ladabin musulunci kenan wa masu daraja wannan ladabba da malamai suke mana bayani na magana ladabba ne wanda idan muka kiyaye su lalle ne tabbas za mu ga da kyau ladabi na uku wujubul kalami inda alhajati ilaihi ana so mutum yayi magana kai wajibi ne ma in ya zamanto dole sai ka yi magana kai kai gwanin ba da shawara ne ana neman shawara to ya zama dole ka ba da shawara kai gwanin magana ne ana so amma wani magana ta alheri ta albarka to a lokacin magana ta zama dole a kanka kai ya ce wa khasatun li bayanil haqqi musamman kuma magana akan bayanin gaskiya wani abu ya faru ko alkali ne yake neman shaida ko kuma mutane ne suke neman waye wannan abun ya za a yi a gane waye shi sai wani ya gani kuma ya sani to kaga dole ka bada shaida wannan wajibi ne sai kuma wal amr bil ma'ruf wan nahy al munkar umurni da mai kyau da hana mummuna wannan shi ma wajibi ne tun daga uban iyali a gidan shi baba kenan yayi umurni mai kyau ga matar shi yayi umurni mai kyau ga 'ya'yan shi har ma makwabtan shi duk abu wanda ke mummuna ne ya hana su to wannan shine al amr bil ma'ruf wan nahy al munkar ko kuma malamai wanda za su ja aya magada annabawa su ja hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ce ma mutane wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya bane wannan daidai ne wannan ba daidai bane to shi ma wannan wajibi ne al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar malai wa tabaru zalika min ashrafil khisali ana daukan wannan cewa suna daga cikin manyan manyan abubuwa wa tarkuhu ma'siyatun wa ism in aka bar wannan kuma akwai zunubi kenan yanzu misali wata shari'a ce ake dole sai ka bada shaida za a ga daidai sai ka ki badawa za ka samu laifi malami ne ya san aya ya san hadisi ana ta tafka banna ya shiru ya kyale to shi ma zai samu laifi to waɗannan shi yasa sai zaman to kamar dole magana ce ta wajibi magana ce ta dole lokacin bukata ladabi na hudu shine al-inayatu bil jari wa wasiyatu bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya mana bayanin kenan shine abin da ke da alaka da makwabci wanda kuma insha Allah wannan ina ganin lokaci yayi sati mai zawa zamu ci gaba kenan da abin da yake da alaka da makwabci insha Allah shi ma dai abubuwa ne na cewa a zamna tare a yi imani a yi rayuwa ta imani rayuwa ta koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace da fata abin da muka yi da Allah tara mu cikin ladan wanda ke da kuskure ne Allah gafarta mana Allah subhanahu wataala ya zauna da kasan mu lahiya Allah ya zauna da kasan mu lahiya duk wani abu na sharri ko bala'i ko ta musiba muna fata Allah subhanahu wataala ya kare mu hasbunallahu wa ni'mal wakilu Allah madaukakin sarki ya kama mana kariya Allah ya kama mana agaji shugabannin mu na musu alheri fata na alheri na albarka Allah ya sa musu wani tunani wanda za su yi aiki wanda zai amfanar da kasan mu Allah ya kare sojojin mu Allah ya kare iyakokin mu da sauran kasashen kasashe na musulmi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid assalamu alaikum wa rahmatullah